الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل لقوديا ديك الله سبحانه وتعالى ونحكرم وأن مسلتي يو رانا تليتين هدو دوات على ذي الهجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبوا إلى الهدى أربعين دبيا وأن هكا يا ديري goma da watan shidda shekara ta dubu da ishirin da hudu ya ƙuri mamu da musamman rahimahullahu ta'ala babu tasihin masail shi babin da ke bayani akan yadda ake gyara masaloli ya ce idan kasara samu fariƙin idan rabon wata jama'a ya karya aka raba wannan aka bashi nashi wannan aka bashi wanda shi gado ai kowane gurub-gurub ne idan aka zo ga miji ka bangaren shi daban ga iya bangaren su daban ga mata ga wannan yan uwa so bangaren su daban misali kenan in aka ce a gano kenan za ga misali wani guri ga yan uwa da ake uba daya ga wanda ake uwa daya to su wanda ake uba daya bisa na li'umme su shigo tunda shaƙiƙe ma bisa na su shigo ba to kaga amma kowa gurbin shi daban ne tunda ai gane li'umme ba haka ake ba li'abbai ba to ga miji shi ma bangare shi ne ake safare idan wata jama'a ko wata guruf to da aka ba wannan nashi daidai wannan nasu daidai su waɗannan nasu da yaran wasu an karya kamar a ce misali su uku ne sai biyu ya rage biyu yana wa uku ba zai yi ba to shi ne yake nihi anan yace to abin da za a yi duriba adaduhu sai a buga adadin su ina sake buga shi za a yi fi halin mubayana in abin yayi nisa da juna au wafiƙahu ko kuma daidai da shi in wafaƙa sihamu in ya yi daidai da rabon nasu fi asalin masalatihim a asalin mas'ala nan ya ce au awwila asalin shi wa awwila ne ba au bane wa awwila yace ka mata auli in alat in ana mata auli wanda muka zanta shi kwanan ba wanda ake kara sai rabon wani ya hoto eh kamar misali ashirin da hudu ne su kuma dole in ba ashirin da biyar ba zai wani da ya samu ba to shi ne ake sa aure wani wani ana aure biyu ana au uku duk ina dai makaranta a satin da wuce au na kasiya ko kuma ina za a rage akan yadda mas'ala take ta koma baya dan ya zama a daidai yake in na kasat in ta ragu sun mai siru li kulli wari minu misal ma kana jami'i sannan aka zo kuma kowa ya a bashi irin da aka ba wancan kowa za a buga asalin rabon shi a nawa aw wafqahu ko kuma ne da shi to gashi za a kawo misali misalu zalika misali ya ku rike da kyau zaujun ga miji kenan mata ce ta mutu ga mijinta kuna rike da kyau wa ummun ga uwarta wa salasatu ikhwa ashiqa ga ƴan uwanta da suke uwa ɗaya uba ɗaya uku to yanzu anan babu ƴaƴa gane ku amma mai aka yi an samu miji da uwa kuma da babu uba sanannu masu ƙarin da busta nan an samu miji an samu uwa shi miji daman dai ba haɗuwa ba zai uwa ma bata haɗuwa to yan uwa wani zai kada su babu shi uba da ɗiya to babu uba babu ɗiya su ba bisa haɗuwa kuma haɗuwa in suka wuce ɗaya haɗuwa uwa suke wa illa ita uwa in ɗan uwa ɗaya ne ma a uku ɗaya za a bata amma rufi daga bi abin da ya saba kuma sun nuna ta ɗaya shidda kaga matsala ce sun kawo mata matsala to yanzu kaga ana sun kawo uwa matsala yanzu uwa da uku a cikin uku ɗaya za a bata yanzu amma a shida ɗaya za a bata tunda an ce da ƴan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya guda nawa guda uku to yanzu sai ku je ya aji sai mu je da masala za su ga araba gado da miji kowa san da miji abin da yake da kai babu ɗa shi ne da yake da kai ko to shi ne ke cewa to anan asaluwa min sittatin asalin mas'alar ai shidda ce in aka yi shidda li zawji an nisf miji ba rabi za ba shi ba nawa uku saura nawa saura uku to walli ummi as-sudus ita kuma uwa sudusi ɗaya a cikin shidda saura nawa to yanzu ɗan uwa su ba nawa ne su uku ya za a yi bi da uku to shi ne ce wa ya buƙatar ikowa isnani sai biyu yarjewa ‘yan uwa suka su uku ne, na tankashi mu alai bata rabuwa, za ta rabu uku ba mutum haka to ya za a yi fa bayna nasibuhum wa adaduhum mubayyana tsakanin labansu da adadinsu labansu biyu ne su ku adadin suna su uku an samu bambanci kenan yanzu dole sai an buga masala sai ke cewa to shi kenan haitu la yaqsimu alayhim bila kasab in ku aka ce za a raba to sai an sai an karya kenan duka kowane ya babballa shi to ya za a yanzu wannan rabo za a yi shine gashi nan wala jabal israil wa salatu tawafiq haka nan kuma tsakanin mun san tsakanin biyu da uku bai haɓa saduwa uku da uku suna ya haɗu to amma uku da biyu ba za su haɗu ba to ya za a yi nisu wajen nisbi ba za su haɗu ba kun gane ko au gari ko wani wanda ba wannan sa mutum masu nan ko ba iri ɗaya ba ne kenan me za a yi anan fa yudrabu adadu ru'usi fi asl mas'ala za a buga adadin kawunan su a cikin mas'ala gane ko to saboda haka idan aka zo adadin ru'usi za a buga a cikin mas'alan sai ya bada shidda ce kenan za a buga ta nawa gina uku gida uku shida sai uku ne kama sha takwas to haka za a raba gado yanzu wannan shidda ba ta yi bai an karya wani abu sha takwas za a maida ta azzauji salasa miji nawa gare shi a can baya da muka ce uku a can uku gare shi to ya buga mai sai nawa sau uku aka buga ai sau uku aka buga mai nawa zai dauka tara ya kurka riƙe da kyau kowa aka wadi abin da yake da ku buga mai za a yi kenan miji yana da uku sai a buga mishi sau uku sai ya zama tisa wani umi wahid ita kuma uwa ba ɗaga ta ba sai a buga mata nawa sau uku nawa kenan salasa kenan nawa kenan daga da wancan sha biyu yau wani ya kowa su ka ƴan uwa su guda uku nan isilani gane ko yawwa bi salatatin kenan biyu ne ya zama shidda biyu ne a cikin uku su shidda kenan ya zama mai likulli wahidin islami kowa ya ɗauki biyu ya yi daidai yanzu kenan ko kenan yanzu ka gama wanda za a kowa samu a daidai ba karya ba kenan yanzu shi kenan buga asalin masal fa ma kana li jami'i ikhwa abin da kasance da kowane dan uwa wa huwa zinani sara li kulli wahidin minhu to kowane daya daman ai biyu ne suke da kwai to wancan biyun za a buga shi sau nawa sau uku sai wuta shidda kenan yanzu wannan biyun nasu kansu dama wannan biyu ne kenan an buga sai uku ya zama shidda dawon su uku ne kowa sai ɗau biyu shi kenan kowa ya ɗauki nashi to ce to yanzu bari mu ƙalan mu sake canza ta wa in kana ikhwa arba'a to yan uwan hudu ne mun ƙara ɗaya yanzu sake buga za a kenan yace to in hudu ne wafaq adaduhum li sihamihim bin nisb yanzu da hudu da rabi ai suna yi ana raba hudu a samu rabi sai da ba irin za a yi ba yace adadin su yayi daidai da rabon su da nisfi fa yukhadhu nisfu adadin sai a dauki rabin adadin su nawa ne rabin adadin su isnani biyu fa yudra fi al fi asl mas'ala sai a buga asalin mas'ala ya kharju ya kharju na isna ashar sai ya komo sha biyu tunda can ai hudu da biyu suna gamuwa yanzu haka za a yi sai ya komo sha biyu yanzu yanzu ka ga mutum ya karu kuma amma an rage kasa an rage shi kasa yanzu sha biyu za a yi wa inda alƙisma in za a raba to zurabu nasibu kullu wahidin min asal mas'ala fi sunayn kowanne za a buga asal mas'ala akan biyu to shi kenan yanzu ya zama sha biyu kenan shi miji yawa me muka ce miji yake da kwai yawa shidda yake da kwai in aka buga wannan da yake ko uku yake da kwai in aka buga mishi uku sau biyu sai ya zama shidda to shi rabar shi ya huta yawa kenan yanzu a nan ita sauran na saura shidda ko to sai uwa sai uwa kenan ko uwa tana da daya eh abu ya so biyu nawa zai bada aka zai bada saura hudu saura shi kuma wancan daman biyu suke da koya buga yi so biyu ibada nawa hudu kenan kowa samu nawa kowa samu ɗaya shi kenan gado ya rabu to shi ne ke cewa bi annahu وفق عددهم وهو جزء السهم daidai adadin su yankin sama ma kana da fahuwa nasibu abin da hutu shine da bankuwa ina musahil mas'ala to ya kamala مماثل مم. ومن في المسألة السابقة سياي وإن انكسرت على فريقين in kuma ta karya akan jama'a biyu yanzu a can a group ɗaya ne aka samu matsala a wajen yan uwa ne to yanzu a nan group biyu kowa nasu biya rabuwa kenan an samu ƙarin karyewa fa aka sarko ma ta wuce bibi wa kanatu masila kuma tana daidai tana misaltuwa da juna daina adadayil fariqai ne tsakanin adadin jama'ar biyu wanda abin ya karya akan su yace ajzaka ado ma tsau ɗaya daga ciki zaka ɗauka ishe ka sai ka ɗauki a cikin wannan fari guda biyu na jama'ar gurub biyu da aka samu karya ɗauki kawai gurub ɗaya kai buga da ita sai zai ba da kowa da hoto nashi fatabir bi asalin mas'ala sai ka buga shi akan asalin mas'alan to ya kalli mu cewa misalu misalin shi salasa ikhwa an samu yan uwa uku li abdin ko da ake uba ɗaya wa salasa ikhwa li ummi da yan uwa li ummai uku to yanzu ku yi wa ‘yan uwa wanda ake li'abai su uku, li'ummai su uku, fa asaluwa min salatatin, asalin abin gida ne ba a uku, bil ikhwa lil ummi as-sulus su ‘yan uwa li'ummai ai ɗaya da sa uku sai a ba su, to yanzu ‘yan uwa li'ummai su uku in aka ba su ɗaya ya rabu, ya kare ko? Kaga ya kare a wannan gurin, kenan gurin ta li'ummai ta kare, su kuma wahid, wani ikwa li abdi albaki isnani su kuma wanda ake li abai su ma su uku ne kuma abin da sura biyu ne ya kare shi ko bai kare ba ya kare kenan kowa na bai bai hutu ba to ya za a yi wa an fariqan mutamasil kuma adadin su kaga daidai ne kowa uku uku ne ya za a yi fa jarabu anu ma fi asl mas'ala salasu bai ya kare tis'a sai a buga asalin abu a uku sai hutu tara duk wanda kake so ko ka dawo in ce ko ka dawo in nan in ka dauka ne uku zaka buga shi yanzu sai ka ɗauko wannan laban ai asalin shi uku ne ko mun san wancan suna da ɗaya suna da biyu to shi kenan yanzu ka ɗauka sai ka ce misali na ɗaule abai liyabai nawa gare su aka ce biyu gare su buga mun ita kenan a asalin in an raba a kansu tun da ai uku wani asalin gane uku ne uku zai a buga shi sai uku nawa zai bada tara zai bada tara zai bada to yanzu aka zo rabo su wanda ake da abai biyu gare su in aka buga mun sai uku nawa zai bada su nawa ne su uku ne su uku nawa nawa za su yi ai babu kare a nan ko su ne umar su nawa ne su uku ne asalin abin da suke da kuɗa can nawa ne ɗaya aka buga yi sau nawa sau uku ya bani nawa uku kowa nawa ne samu ɗaya ɗaya shi kenan gado ya rabu kenan anan tara za a buga shi kenan kowa rabin shi ya hoto ta bismillah متناسبة متداخلة
وكلامه ونحو ذلك الحق الأكبر منهما يدخل الحق الذات الذات الأكبر منه يدخل في أصل المسألة فيدخل مسألة الأقل جدتان الأربعة إخوة لأبد بجدتين السدس والإخوة والإخوة الألباني أصل هذه الستة للجدتين جدتين واحد والإخوة خمسة وبين الاثنين وبين الاثنين والأربعة سبعين ثلاث ثلاث مم. مم. نعم. مم. yayi yace wa in kan adal fari'in aw aksar alladhi lam takasib ansibatuhum alaihim mutanasiba yace idan adadin gurubkin biyu ko sama da gurub biyu ya zamanto wayannan adadin su yana wanda alaman nasu ya iya buwa to adadin su yayi yana mutanasib yana daidai da na juna kenan kowane iya iya shiga wannan ai mutadakila wannan ya iya shiga wannan bi an yanta shi ba hadu ma illa aka tsela dangantuwa da ɗaya bi juz'in ghayr mukarrar da wani juz'i ba sai an tisa ba min ajza'i misali ka nisbi kamar rabi rabin shi wa sulusi ko sulusin sa wa sumuni ko sumuni wa nawa zalika to me za a nan fal asgaru minhu ma yadkhulu fil akbar kalan yana shiga babba misali biyu da hudu akwai tanasub biyu na za ta shiga hudu hudu da takwas akwai tanasir sai ya shiga sai ya shiga cikin wannan kenan duk wanda in an buga ba za a samu matsala ba wajen lissahi shine mai tanasir yace to yanzu abin da zaka yi aji zaka aksar huma yace to ya ishe ka in zaka buga ka dau wanda yi yawa sai ka buga shi za ku gani kenan fa tadribu wanda yi yawa zaka buga shi fi asalin mas'ala kaga can ita akai kawai wanda kaga dama zaka dauka to anan me yawa za a dauka ai an ce da babba ne da karami karami yana shiga cikin babba sai aka ce to yanzu ijiwa da kalamin tun da ya shiga babba ɗauki babban sai ka buga shi to shi kenan wata rubi asali masala sai kalmi musulma misali misali da aka samu jaddata ne da kaka guda biyu mace wa kaka guda biyu wa arba'atu ikhwa li ab da yan uwa hudu li abbai to yanzu in za a yi rabon gano kaka ita kaka kun sai kullum ita in suka haɗu ma ɗaya take suka haɗe matsala raba musu aiki in an da aka ce kaka biyu ce ba wata ba wacce da wani da isu ɗaya ake ba su kullum alamun mutum ɗaya ce zai su raba to yanzu kaka su biyu ne to suna da ne suna da sudusi suna ɗaya a cikin shidda wani ikhwa albaki ɗan uwa su kuma suna da saura nawa kenan wannan biyar kenan ko biyar to asal wa min sitta asalin mas'alar shidda ne lil jaddataini wahid kaka guda biyu mata suna da daya wani ikuwa khamsa ɗan uwa suna da biyar wa bainal israyni wal arba'a tanasub tsakanin biyu da hudu ku akwai shiga juna saboda haka aka ce fal isra'il ismul arba yace kenan biyu rabin hudu ne yana shiga ciki kenan da hudu za mu yi aiki fatadribul arba sai ka buga hudu fi asalin mas'ala kan asalin mas'alar hudu hudu sau nawa za a buga ta kenan to shidda asalin mas'alar nawa muka ce shidda to hudu hudu sau shidda nawa za ta baka shidda hudu to shi kenan to sai mu dawo sai mu dawo rabo kenan yanzu kaka suna kenan da sau nawa muka ce za mu buga shidda yawwa kenan ka buka ne ana fatu hudu za mu buga ta sau nawa sau shidda kenan ita kaka nawa gare gare su a shidda ɗaya gare su ɗaya za a buga ta sau nawa sau hudu nawa kenan hudu kenan yanzu kaka nawa za a ba su kaka za a raba musu nawa nawa za su biyu biyu ɗan uwa su ka su nawa ne su biyar nawa gare su ishirin in aka raba nawa za su hudu hudu sau biyar yana kowa gane shi ya fito yana mas'ala ta fito a kun ajiji eh to wannan shi ne musihul mas'ala ke na haita fi mas'ala muna iya tsaye na haika rafi ya haika rafi da gaban gado matsala gare shi mahala gare shi kuma matsalar da ake fiye ya? eh eh kwarai kwarai eh? wato yanzu matsalar da ake ciki kuna jigo abin da ya shafi rabon gado matsaloli suke da kai a yau sun wuce tunanin mutane malar kashe kashe yana wani mun kare sun da wajen wato matsalar da ake ciki a yau